بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis ne daren uku ga watan almuharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 11 ga watan takwas shekara ta 2021 wanda wannan kuma shine kasar na 425 insha Allah cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin littafin mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azurta mu karatun hadisan manzanka da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wanda ke number 4 madarkaci road gaskale zaria kaduna state nigeria nake darul hadith salafiya makaranta ce da malam albani ya kafa a wannan makaranta kaɗan da cimma manufofin da a wasa da fatan Allah ya da nufi Allah dafa mana ya samu na hannu kuma ya samu ƙare lafiya shi kuma na Allah cikin da rahama a makon da ya gabata mun kwane babu bayanin amri bi itiyani salati bi wa ƙarin wa sakina wa nahai an itiyaniha sa'ya mun karanta babun da yake ani game da umarni da aka bar cewa idan mutum zai taho sallah to ya taho a tsanake ya zo a tsanake tsab kada ya yi gudu ina fatan fahimta an umarce ka zo a hankali sannan kuma an hana ka yin gudu idan za ka zo sallah mun karanci hadisan babin gaba ɗayansu a makon da gabata mun ɗauko fa'idojin da ke ƙarƙashin wannan babi ne muna karanta lokaci ƙure mana kamar da aka saba mu dai a karatun ba gudu muke mu sauke hadisan ba amma abin da muke muna fa'idantuwa da ilmomin da ke cikin hadisan ne da haka masu sauri mu ba tafiya sauri ba ce ina fatan fahimta da wani ya fi so a ce an yi shafi goma sha biyar yawwa to ko da bai samu fikiyo da ya kamata a ciki ba bai damu ba mu kuma muna fahimtar menene sakonnin da karatun ke ci shi samu kamar da hankali muke mun abin tsanaki a hankali in Allah samu muka gama to in wasu ga kuma su karasa alhamdulillah ne to muna cikin karatun fa'idoji da malai ya kawo mana a wannan hadisi ne sai lokaci ya kure mana mun zo inda Muhammad ibn Ali Adam al-Ithiobi a wani littafi nasa al-Baharul Muhit al-Sajjaj sharhi Muslim ibn Hajjaj ke cewa daga cikin fa'idar da mu kadisa a cikin wannan hadisi shine cewa malamai sun lalibin menene manufofin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a zo sallah a guje yace a zo a hankali muka kanta fa'ida ta farko manufa ta farko da malam suka fitar malam suka fitar shine hadisin da imam musa ya fitar da kan cewa idan ɗayan ku mun karanta hadisin a makon da ya gabata idan ɗayan ku ya fito zuwa sallah to za a rubuta mai tamkar yana cikin sallah ne kayi alwala daga gida ko daga shagon ka na kasuwa ka fito ko daga ina ne ma ko daga wajen aiki zaka je masallaci to ana rubuta maka tamkar kana cikin sallah ne annabi ya ce fa huwa fi salah in dai an ne sallah to yana cikin sallah din to kaga kenan bai kamata a ce mutum na sallah ga da hayaniya ba da haka malai ce fa ashar bi zalika ila annahu yanbaghi an yata'adda bi adabi salah kenan wannan yana hukunta cewa mutum ya samu larduba na cikin sallah min tarkil ajala rashin gaggawa wal khushu da natsuwa wal wasukun a'dha da gabai su ma su natsu yace wa hadha ومن هذا أمرهن أمره النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى المسجد ألا شبيك أصابعه saboda haka ne annabi ya ce ma don da fito masallaci kan ga hada yan yatsun sa haka yan yatsu gaba daya ina fatan fahimta to wannan shine manufar da malamin su da ta farko shine cewa yana sallah ne to to amma kai bata kai fita daga tsarin sallah din da ya fito sallah din amma mun bani a baya makon da gabata ka kuma ka ce an hana magana natsuwa aka bukata kai a sallah din amma dan magana ta kama wani ya tambaye kai ina zaka je ka ce masallaci wannan babu laifi a cikin shi insha Allah ta'ala na biyu daga cikin manufofin da za a samu daga cikin wannan hadisi malaci athani takthirul khuda abinda za ka ce kada ai sauri ko ka ashe ko guje ana so yawaita taku zuwa masallaci din faqar rawat tabarani bi isnadin sahihin imam tabarani ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah kara masa da kale ce kuntu amshi baina Zaid bin Thabit wata na kasance ina tafiya gaban zaid dan sabiti ma sahabi ne fa qaraba al khuta sai zaid sai ringa tafiya wato kusa da kusa madiyar da muke kafa shi sharaf sharaf sai yana tafiya kusa da kusa kun gane abin aiko yawa fa qarar khuda fa qala sai ce atadari lima mashaitu bika hadhihi al mashya mishiya shin ka san abin sa nake irin wannan tafiya tare da kai kai kai dan Abdullah dan Abbas a kai Anas dan Malik sai ce fa qultu la sai nace ni ban sani ba fa qala sai ce li takthura khudana ila fil mashi ila salati saboda takum ya ƙara yawa a lokacin da muke tafiya zuwa zuwa sallah an fahimta ko li takthura khudana wa qadru ya hada to qaru ya hada marfu'an min hadith zaid bin thabit to inda ka ji wannan magana kaga wannan maqufiya ce kun fahimta ko ma'ana zaid dan thabit bai a wannan bai danganta zuwa ga annabi ba ma'ana fahimtar shi kenan ko ba haka ba a zahirin abin kenan to sai ma da ce a to an rawaito wannan hadisi ma dangi an danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min hadisi Anas an rawaito irin wannan magana daga hadisin Anas ma kun fahimta yawwa to me yake shara kan shi hadisin da manzon Allah ke cewa duk wanda ya fita zuwa masallaci duk taku daya za a daga darajarsa za a kan kare masa zunubai za a bashi lada akan wannan taku din shine abin da yake shara a gare shi insha Allah ta'ala to suka ce manufar zuwa sallah sannan a hankali to shine dan a samu yawan lada da yawan daga daraja da mutumin da ya fito sallah shar yana mi kafa sharaf sharaf wataƙila ya fito yana gudu wanda tafi sannan a hankali babu shakka takun wanda tafi a hankali zai fi yawa fiye da wanda ya zo da sauri ko kuma yana wannan abin wanda suka ce to shi ne dalilin sa alibai ce a zo da natsuwa ɗin kar a yi gudu ɗin wallah alamu asalit daga cin manufofin da malamai suka ciro daga wannan matsalar sai ce zakarar muhallabu annal ma'ana fi zalika allah ya bahara insanu nafsuhu abinda muhallin faɗa ke cewa malamai sun ambacewa abinda ya sa annabi ce kada a zo da sauri da gaggawa shine saboda mutum kada ya rinjayi kansa kun fahimta ko Allah ya fara nafsahu ma'ana kada ya rinjayi da kansa kai kuntata kansa fala ya tamakkaru min tartilis salah da haka idan a Qur'an da haka idan yazo ba zai samu dama ya kanta Qur'ani da tsanake ba wala min alqari lazimi lahu fil khushu in yazo a haka ba zai samu natsuwar da ake bukata take ba da tsoron Allah cikin ta ba intaha shine karshen maganar muhallab wa zakarahu alqadi iyad aidan alqadi ya faɗi irin wannan magana din jama'a kun kunci maksadi guda uku kenan ko na uku shine mene mutumin da yazo sharar haka Allahu akbar yayi maziru ko ko kuma ka samu yaza zaka yana mene yana numfashi yana haki kamar da faɗi wancan hadisin da makaranta wanda ya zo a guje hanyar wannan addu'a bai ce madalla abu na kai amma kaka sake wannan gudu din to an fahimta ko to malam sai yake cewa qala al-hafiz al-iraqi al-hafiz al-iraqi kuma yake cewa yambani alal ma'anayaini annal awwalaini awdul annal awwalaina awdul musalli min al-masjid ila baitihi fa in allala fa in allalna bil ma'na al-awwal faƙar zalafi ruju'ihi ila baiti kauni fi salatin to yace kuma wannan abin zai gina mu akan wasu ma'anoni guda biyu magana farko na farkon shine mutumin da aka ce ya zo saboda mene a ya zo saboda ladabi na sallah dalilin sa aka ce da ya zo a hankali kenan da kuma magana yawan sef taku taku da mutum zai samu in wannan su ne dalilan to kenan wajen komawa sallah bai samu ladan komawa sallah din shi ba kenan Allah sa kun fahimta bari mu karasa faqad zala fi ruju'ihi ila baiti kauni fi salatin to ai da yazo sallah wajen koma kenan bai zama cikin cikin sallah ba sai ce wa in allanna bil ma'ana thani idan mun dauki ma'anar farko kuma fa ta bi kai fa yusahabu aidan aidan almashiya wa muqarabatul khuda to hawo kenan za a buƙaci an so inda zaka koma gida ko shagonka anan ma kai tafiya sannan a hankali domin annabi na cewa idan ka zo sallah ana baka ladan kana tafiya in zaka koma za baka ladan tafiya to ladan zuwa din bai kasa da na komawa din ba shi ma da haka kenan in ka gama sallah wanda zai hukunta me kenan in za ka koma gida ko shagon ko office zaka sake tafiya sannan a hankali din kenan sai ya ce li hadisi abdullahi bin amr marfu saboda hadisi abdullahi bin marfu yake cewa marra ila ila masjid jama'a duk wanda ya tafi zuwa masallaci zuwa jam'i fa khudwatu tamhu sayyi'a wa khudwatun fa khudwatun tamhu sayyi'a tamhu sayyi'atan wa khudwatun taktubu hasanatan zahiban wa raji'an cewa annabi ke cewa duk wanda ya fita zuwa masallaci tako daya yana share laifi ne taku ɗaya kuma yana rubuta masa lada annabi ce zahiban waraja haka abin ke san da yake tafiya da san da yake dawowa wa isnaduhu jayyidun maliki ta kuma isnadun hadisi yana da kyau kenan to mun kalli wannan abin kenan san da zaka dawo fa disam da ma ana so ka tafi cikin natsuwa kenan ko ko ba haka ba kuma ka takaita kudadinka ma'ana takun da kake zuwa masallaci da kuma dawowa kenan wannan ke malam ce qala waliyuddin ad-dihlawi wa in allanna bil ma'ana thalith yace in mun dauki ma'ana ta uku din kuma fala yathbutu hadha al-hukmu fi rujui to wannan hukunci kuma ba zai haukan wanda yake komawa ba ina fatan fahimta sai malam yake cewa kama kunna al-ma'an al-awwali qala inta qala jami'a fallahu an ta'liluhu bil ma'ana thani aula li hadisi abdullah bin amr to ce maganar daidai muka mata duk da suka zai dauka in kun kalli duk ma'anar suka kawo ba da ke saba da wata cewa kar ka zo masallaci da numfashi ka kasa natsuwa wannan tana cikin maganar cewa in ka zo a hankali ladan ka zai karu ita ma tana nan a wannan maganar ina fatan kwance wannan abu da cewa kuma in ka fito kana cin sallah ya kamata a ganka da rubin sallah duka hadisin yana dauke da waɗannan sakonni guda uku gaba daya da haka sanda mutum ke fita sallah yana da wannan yana bukatar wani abun guda uku na farko ya taho a tsanake saboda mene yana cikin sallah ne ya kula da bin sallah na biyu ya tafi sallah a hankali yana tunanin ladan da ke samu ta kuɗe lada ta kuɗe ɗauke zunubi kuma na uku kuma kar ya zo ba a cikin natsuwa ba ina fatan fahimta in ka zo ba cin ko da ba a ce sallah ka ba ta yi ba amma za ta samu na ƙasashen wannan sallah ɗin allah samu dace to ne shine abin da malai ya kawo mana game da wannan matsala din sai mas'ala sai ce ma alfa'idatu salisa fa'ida ta uku a cikin wannan hadisi bayan an gama wannan tattaunawa din yace annahu sudilla bihi ala husul fadlatil jama'a bi idraki juz'in min salati an kafa hujja da wannan hadisi din akan cewa mutum zai samu falalar sallar jam'i bi idraki juz'in min salah ta inda ya samu kowane irin yanki ne a cikin sallah da kauli sauran ya ce fama adraktum fasallu duk abin da kuka riska na cikin sallah jami'in ku yi ku sallace shi walam yufassil bainal qalil wal katir annabi ya ce sai in ka samu fi yawan sallah din ba ko ka samu annabi ya ce fama duk abin da ka samu dai in wannan fata ana ta da mu wa bi hada qala jumhur da wannan ne fatawar jumhur take tafiya akan shi cewa in dai ka fito sallah ka zo ko da tahiya ka samu to kana cikin mene wanda ka samu wannan sallah din kun ga kenan in ma mun kallo na abin ko babu ma'anar kashe ko a guje kenan ina fatan fahimta Allah samu dace qala ibn hazm rahimahullahu ta'ala al-imam ibn hazm Allah ƙara masa rama yake cewa wa hadha khabarun za'idun ala khabar alladhi fihi wannan hadisin ya zo da ƙarin wata fahimta akan hadisin da yake cewa man adraka min as-salati ma al-imami raka'atan duk wanda ya samu raka ɗaya tare da liman faqad adraka as-salatu ya samu wannan sallah din hadisi ne gaje to shi wannan hadisi me yake cewa kenan inda an takaita akai kenan sai mutum da ya samu raka ya samu falalan jami'i kenan kun fahimta to amma wancan da ce fa ma fa ma adaraktun fasallu kaga ƙara faɗin lamarin kenan ba wai sai raka ɗaya ba ko me ka samu ko ta ya ko kana cewa Allahu akbar ka zauna kafin ma ka miƙe alwili mai ce assalamu alaikum to ka samu wannan ina fatan kun fahimci wannan abu Allah ya samu dace malai ce qala warwina albin mas'udin annahu adraka qauman julusan an rawato mana hadisi da irin masaudi yake cewa ya samu wasu mutane suna zaune fi akhiri salatin kashin sallar su faqala sai yace adraktum insha Allah kun samu sallar na insha Allah duk da kun tada suna ta ke karshe ne kun fahimci wannan abun wannan aikin sahabi dan masaudi kenan yace wa an shaqiq ibn salama daga shaqiq dan salama shi yace man adraka tashahhuda faqad arka salah don da ya samu tahiya wanda ya samu ladan wannan sallah din malam sai yake cewa wa an hasan an samar da alhasan shi ma dai albasari qala ce idza adraktum sujudan sajad idza adraktum idza adrakahum sujudan sajada ma'ahum idan masabuki ya samu masu sallah a cikin sujuda ya sujuda tare da su an fanci abin ko wa albin jurejin haka ibnu qultu li aqa yace na ce wa dawo in sami al iqamata wal adana wa huwa yusalli makatuba ga wata matsala yanzu wancan da yana mana karanto in ga wani kes kana cikin wata sallar farilla da ta kubuce maka misali ka samu kai a lokacin ta ba sai ka ji ana ta da kama wata sallar farilla din ko ka ji kiran sallar wata farilla din ya za ka yi shine yace in sami'a in ji ada kenan in sami'a al-iqamata wal adana wa huwa yusalli al-maktuba idan sallar kiran sallah ko iqama alhali na wata sallar farilla din a ya tsawo salatahu ya atil jama'a zai yanke wannan sallar ji waccan sallar kenan qala sai ce in zanna annahu yudriku min al-makatubati shay'an idan har ya tabbatar da zai sami wani abu daga jin sallar makatuba din nan sai ce na'am to zai haka din idan bai samu wafa la alai Allah sa kun fahimta idan yana sallar makatuba wanda ba abin da ke ne ba wadda ta idan ta kubuce masa ne sai ya rama zai je wancan abin to yana wata sallar makatuba take kansa sai ji an tada a wani waje can kiran sallah ko abin nan to idan har zai samu wancan koyaye aka ce sai mene sai terminating wannan ta tashi ake sai je samu wancan din jama'a fahimci wani abin misali kai ka tsammaci da an gama sallar asar ka zo ka kabbata ka fara sallah kawai sai ka ji wani masallaci can an tada kiran sallah kawai kama salaf suna yin haka to kana ba ka yanke wannan sai ka je ka samu wacan koda ta yani yafi maka ka sallah ka kare din insha Allah ta'ala wa alaikum salam ba haka yake nufi ba ina jin fasali na farko shine ta kai ga wannan fahimtar ko aka ce wa huwa sallil makatuba al makatuba alu da landan nan yana nufin wannan sallafar ladan eh eh ba fa'ita ba ka gane al yana lil ahad ne kun fahimta ba shine wannan sallar farilla da ake sai ji ana yana yin ta kuma sai ji ana ta da wata a can wajen to in dai zai samu wani abu a nan wajen to shi kenan in zan kun kowa bai samu to shi kenan la'alai sai ci gaba tashi sallah din Allah samu dace to wannan abin da malai sai tunaki daga cewa wannan fa'ida cewa mu samu nutsuwa cewa lalle idan ka zo sallah ko me ka samu ka sallata akwai hadisai da aka samu da yawa da kun ji dai ake dan mas'ud haka yake to akwai wasu abubuwa da mutane ke yi na kurakurai wanda ya kamata mu gyara wai idan mutum ya zo sai ka ga mutane sun cirko-cirko suna jira su ga wannan raka a ƙarshen shi ko ta menene ko kullum ana yin haka sai ga mutane sun tsatsaya suna jira wai su ga wannan za a gama ko ko menene to abinda malamai suka ce shi ibn hazmi zahiri ma abinda ya ce idan ka zo ka tadda liman ana sallah ba a riga an gama ba sai ka ji an tayar a wani waje ya ce to in ka je ka ibin wannan da ake kayi laifi ka faɗa haram don wajibi na daga ce fa ma adaraktun fa sallu abinda ku rasa to ku sallace shi sai ka ƙi sallata abin da ka riska sai ka je saboda kwaɗa kwaɗayin ka samu wata cikakkiya sai ce ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji don umarnin manzan Allah al'amuru ya tadil wujo illa lissarifin umarnin manzan Allah na hukuntar da wajabci sai in wani abu ya hukunta a kau da wannan dalilin ko ya ce ba a samu dalili ba haka nan profesa ma da al'adam shi ma goyi ban shi akan wani ra'ayi din kuma babu shakka ibn hazam yana da karfi akan haka din hujjar shi na da karfi sosai akan domin in dai sallah ce kake so ka samu ka samu ina fatan fahimci wannan abin abun ma da ya fi wannan fitowa ƙara jama'a shi ne annabi cikin hadisin abu da ke cewa ko da zuwa kai ka fito da zai sallah daga gida kai alwaka to daga sallah daga shago daga ofis sai ka zo kana ka ta assalamu alaikum assalamu za a rubuta maka ladan wannan jami'in sallah din ko da kai kadai ka yi ta ina fatan kun fahimci wannan abun Allah samu dan haka nasiha da muke wa kanmu da ƴan uwa shine idan ka zo kuma akwai wani karatu da kamata na su fahimta duk yadda ka samu liman haka zaka same shi idan ka zo katar da liman yana suju yayi sujuda ne to ba zama za ka yi ba tukuna a kai ma kana kabara ma sai ka faɗi kai sujuda ɗin kai sujuda ɗin idan ka same shi a zaman tsakanin sujudu ne nan ma haka za ka same shi sai ka ɗora akan haka jama kun fahimci wani abu wannan ita ce sunna abu da ya tabbata kenan hadisi ya tabbata a da sahabbai da suke yi idan ka zo katar da liman ya fara yin sallah sai ka tambayi mutanen da ke sallah yaya raka na wani ake za ka ce maka raka ta uku ce ko ta biyu sai ka yi maza ka faro taka fiffifi kai a guje sai ka zo sai ka riski lima inda ke sai ku karasa tare a wannan ya tabbata an yi haka a a da kun gane sai ka riske shi sai ku karasa tare ran nan ma'azu dan jabal ya taho ya ta da manzan allah ya sujuda sai ya sabu su na mashi ana mai ishara bici ta bici ma'ana ya ci ko biyun zai zo same su ko ba haka ba sai ce abba zai unga annabi yana wani hali ba ni in wani halin daban ba ina shi ba annabi da ya ji wannan sai ya daga ba shi ne aka saki wannan doka sai ta share waccan magana yanzu duk wanda ya zo masallaci ta da liman a wani hali to dole sai dai bi liman a halin da ya ta da liman amma magana ka ciwo tare ina fatan fahimta ka ɗebo ko shaki kuke da irin abin ne a ɗebo ta ɗin ka zo ka murr ka haɗe ɗin na an soke wani da aka kun sa abubuwan da an so suke a farkon musulunci da an halasta su daga ba kuma mene an soke su da haka abin da ke kan sunna ya kwaiwa shi ne yadda ka samu liman ka bi shi a cikin wannan hali ɗin za ka samu ladan sallah sai dai akwai wata falla da ke kubucewa ba an ce salatun rajul fi jama'a tabdalu min salatul min salatul fadhi ko ko min salati wahdihi ko wahdahu ko bi sab'in ko shine da hadisi sallar mutum da zai a cikin jama'a ta fi sallar zai shi kadai da yanki 25 27 da sauransu ko ba haka ba to duk da ya salla a jami'i ko da tahiyya ka samu zaka samu wannan juz'i da ake zuwa 27 da kaza kaza to amma fa ka sani ba fa dole kuma ka samu adadin ladan da wanda ya samu kabar harama ka samu ba dan hadisi na cikin wadan muke cewa duk wanda ya bari fataha ta kubuce masa faqad fatahu khairun kathirun alkhairi mai yawa ya kubuce masa sannan kuma in wa mu sani cewa fa wannan ba shine galibi a cikin aikin salaf ba salaf suna ba sallah kula zaka yi samu mutun ya shekara 40 kabbara harama ba ta kubuce masa ba za ka samu kafin a zo masallacin liman ya zo zai da masallaci ya cika ne ba sai san da liman ya zo ya danga tattara limamu ba wani bismillah shigo mana a tada sallah ana lokacin ake tattaro wanda a tada sallah duk kuma suna nan cirko cirko ba wannan bayar daga cikin aikin salaf ina fatan fahimta wani abu don wani kai ya kasa fahimta wani abu ka san muna da yawan kuskure fahimta wani zai ce a kuna ta damu ma shi in ma ka samu sujuda ma ko ta haɗe ka samu sallah no yes ka samu sallah amma ka kamanta da wancan nan sannan kuma in ka zama kana ka akagwacin masu sakaci ba ka zama cin wanda Allah ke tawa sabiqu ila magfirin ba ko sari'u ko sabiqu duk ba ka cin sannan inan kanu sari'una fil khairati duk ba ka cin lissafin wayannan wanda Allah ya ba cin qur'ani alladhina yusari'una fil khairati wa yad'una rabbahum ragaban wa rahaba ina ba ta fahimci wannan abu na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am wannan ya tabbata babu laifi tambayar da yake shine misali za a haɗa sallah ne sai wani ya zo ya tada ana isha an gan magarba kun gane sai bi ishar da ake yanzu an yi magarba an gama shi to bai samu sai magarba da aka raka ku sai zauna ya tahiya ya sallame biyo samu raka a guda ɗaya din ya halasta haka ba matsala insha Allah ta'ala shine abin ke ce ikhtilafun niyya kana wannan sallah wani bi ka da wata sallah babu laifi a cikin haka insha Allah ta'ala tunda ya samu wacce a jami'a ya samu wannan kuma sallar dan haka ya halasta shi ma ya jami'a sallah din eh insha Allah Allah samu dace to akwai ta matsala fa'ida ta shida za mu tashi a kanta inda yake cewa wa min har daga cikin fa'idoji a cikin wannan hadisi din fa'ida ta shida annahu sudilla bi ala anna man adraka al-imama raki'an an kafa hujja da wannan hadisin akan cewa duk wanda ya samu liman yayi ruku'u lam tusab lahu tilka raka'atu ba za a kirge mai da wannan raka'a ba misali ya zuwa da liman har yayi ruku'u shi ma yayi ruku'u tare da liman to za a kirga ya samu wannan raka ko ba zai samu ba sai maliki cewa a wasu malamai sun ce ba za a lissafa wannan daga cin ruku ba za a samu ba za a ba daga cin sallar da ya samu ba daga cin raka da ya samu kun gane lil amri bi itmai ma fata saboda umarnin da aka bayar da ce cika abin da kubuce masa li'annahu fatahu luquf domin a wannan wajen ai tsayuwa ta kubuce masa wal qira'atu fiha kuma karatu a cikin ruku'a a cikin karatu ya kubuce masa na tsayuwar sallah din wa huwa qawlu abi huraira wannan ita ce magana abi huraira wa jama'a da wasu malaman kuma bal hakahu al-bukhari fi juz al-qira'a khalf al-imam kai ba ma ka ba imam bukhari ya kawo wannan magana a cikin littafin mai suna juz al-qira'a khalf al-imam wannan matsalar mun tattauna ta a can baya sosai mun dogon zance a kanta shin liman yana katu kai ma za ka yi koko za ka ja baki kai shiru ne mun rajjaha magana da ke cewa a ba dama kai katu za ka saurari liman ne saboda nasi ya ce don da ke da liman karatu liman shine karatunsa kuma ladabin karatu dama ya guda ne idan har wannan karatawa kai ma kai shiru ka saurara kuntuna har muka kanto sai yan shafi'iya ne suka ce to ai yadda za a ringa yi ai annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitabi babu sallah ga mutum da bai kanta fatiha ba to ya za a kai ka zo baka kanta fatiha ba ina zuwa ya za a kai ka zo baka kanta fatiha ba kuma ka ce ka samu sallah da ka ce dole sai ka rikatun sallah ko da liman kamar ishe da zabi yana karatun shi alhamdulillahi rabbil alamin kai ma za ka suka ce to ah sai annabi aka ce to ai an kwafsa liman na kai ba da kai ke ba kenan ba sai ce a saka ce to yanzu yadda za a yi shine a bari idan ya ce wala dallin wai sai shiru ko kuma ma mu sai ku karanto a guje sai kuma sai shirya kwalwar shi yanzu sun gama sannan sai ci gaba da karatu to fa sura kuma fa sai ka ja baki kai shiru kai ba kanta sura ba kaga abin akwai nau'i na dirkaniya a cikin lamarin duk da mas'ala ce khilafiya amma haƙiƙanin magana in wanda ya kalli ya fahimci qur'ani da kyau ya kalli hadisan da kyau zai fahimci cewa wannan katu da yake faɗin la salata liman lam yaqab shine mutumin da yake sallah munfaridi ko kuma mutumin da yake shine mene shine liman amma ba a maganar mamu dama mamu shi mabiyi ne ga hadisi kuma ya tabbatar ga wannan maganarsa kun fahimci wani abin ku to tun da ce muku mas'ala ce khilafiya kun fahimci abin da ke mas'ala khilafiya akwai masailul ijma a cikin fiqh musulunci me masailul ijma shine mas'alolin da malamai kawai sun ijma'i tun daga zamanin sabai kan haka magana take kawai ina fata mun fahimci wani abu to masailul khilaf shine abin da ya samo asali tun daga bangaren sabai sannan kuma akwai dalilai masu kama da karo juna da yawa akan matsalarsa kun fahimci wani abin ko to amma ba za ka ce dukansu daidai ba ne dole za ka yi ɗan kai tarjihi menene ya fi kusa da daidai ɗin ko kuma menene hakikan daidai ɗin kai a fahimtar ka waragacin tsarin da salaf suke yi wajen karantarwa ba murgurin ta suka ce to an yi magana guda takwas muna ta farko an ce kaza to dole ya ɗauka mutum ya yi wannan ba daga cin tsari me kenan ai magana addini guda ɗaya ce in kaga sabanin ba daga Allah bai daga mu ne law kana min indillah la wajadu fi ikhtilafan kathira ina fatan fance wani abu so shine anan malam kuje ke cewa Imam Bukhari ya hikaito wannan magana cewa duk wanda ya riski ruku'u to bai samu wannan raka'a ba ya hikaito a ina a cikin littafin mai suna khalqun juzul qira'a khalfal imami Imam Bukhari na daga cikin bangaren wanda suka goyi bayan wannan magana din har littafin ta jiga kira a kalfa da dan karamin littafi ne bai da yawa haka zai kai girman haka sai yake cewa an kulli man zahaba ila wujubil qira'ati khalfa al-imam ya kai to wannan magana daga dukkan waɗanda suka tafi akan cewa dole ma mu yi karatu a bayan liman cewa idan mu ya samu ruku'u bai samu raka'a ba wa ikhtarahu ibnu khuzaimah al-imam ibnu khuzaimah shi ma ya zaɓi wannan ra'ayi din والضبعي والضبعي ده ضبعي وغيرهما ده وسنسو بمحدث الشافعي daga cikin malaman hadisin shafi'iyya wa qawahu shaykh taqiddin subki min almutaakhirina cikin malaman karshe karshe taqiddin subki ya goyi bayan wannan magana wa dhabal jumhur amma mafi yau malamai sun tabi ila annaha tuhsabu lahu cewa ana daukan ya samu wannan raka'a din وسياتي تمام البحث في هذا في هذا مع الترجيح القول الاول قريبا yace cikakken bayan zai zo a nan gaba tare da ranjaya da maganar mutanen farko kenan Muhammad ibn al-Arab ya gobe wannan magana kenan insha Allah ta'ala wallahi alam bi wallahi ta'ala alam bi sawab in ji malam kenan to kuna ta sauri ne amma bari je abin da na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am kai kuma za ka magarba za ka yi to ai da kurin gaba ni malam mun ɗauko magana za ku cakuɗa man da lokaci kamata kai wannan tambaya din kai magana ka na'am na'am suna nan yes da ka fahimta ai da ka huta ba sai kai tambaya ba domin man adraka rak'atan faqad adraka sala saurara man adraka rak'atan faqad adraka sala ana magana kan me kenan mutumin da rana ta zuwa ta fadi bai salla ba kamar da ta buzo a cikin jawab bukhari ya fasara cewa man adraka rak'atan min al-asr qabla an tagruba shams faqad adraka sala ومن أدرك الركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة فكاga abin da ake yi inda yake magana kenan wato kun sun fahimta dama irin wannan rikice shubha ce ke cikin mutane sai mutane tabbusi ta bani akan wannan bi ina nan hadisi lafiya lau ina fatan fahimta to ita matsalar da muke ina so ku fahimce ta kyau kan mu ketare kun san abin da ake son wannan ganin shine mu kasar Najeriya muna fama da wani masifa ne duk wanda ya dan gano wani karatu kawai kafin tantance sai zo fara yaɗa shi ga abin ya zama fraction nan da ya zama fitina a cikin mutane amma ba don haka ba ba bukatar zuna ina ɗauko na ban kawai sai mu karanta ga abin da yake daidai kan wuce kawai shi kenan ina fatan fahimta yanzu ali adam anan wajen duk da ya nakasa ya kawo bayanan abin da ya fi goyon bayan ra'ayi ne kawai anan wajen kun fahimta abin ko to shi ko malam nasiruddin albani cikin littafi nashi mai suna irwaul galil takhrij ahadith manaris sabil a cikin mujallidi na biyu shafi biyu. da sittin da ya kawo wannan matsala inda ya ce hadisu abu huraita marfu hadisin abu huraira wanda yake marfu'i ne idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu ku ma mu idan ku zo sallah kuka tadda mu mun yi sujuda kuma ku yi sujuda wala ta'udduha shay'an amma kan ku dauki sujuda na a bakin komai a bakin komai ne a bakin wata raka'a wa man adraka raka'atan faqad adraka as-salah duk wanda ya risi raka'a to ya samu sallah dole risi raka'a ya samu sallah sai ce rawahu abu dauda wa fi lafdhin lahu abu dauda to na hadisin amma a wala bazin abu dauda sai yake cewa man adraka ruku'a duk wanda ya risi ruku'u faqad adraka saraka'at to ya samu wannan raka'a din to kaga wannan hadisi karare akan cewa samu ruku'u yana hukunta mene samu raka'a kenan ganin shafi na ɗari da goma sha tara. kuma ba dole ka ji abu da ka kirshe ba ka wannan lamba ba sai dai ka je ka bincika a babin da ake na sallah malam albani sai ce sahihun wannan hadisi da ya karanto ingantacce ne akhrajahu abu dawud abu dawud fitar da hadisin a lamba ta 893 wadar qudni haka ne imamu dar qudni ya fitar da shi a cikin sunan nashi a lamba ta 132 wal hakim haka ne imamu hakim a cikin mujalladi na farko lamba ta 216 da 273 da 274 wal baihaqi haka ne imamu baihaqi shi sunan kubra a cikin mujalladi shi na biyu shafi na 89 min ɗurkin an sa'id bin abi maryama ta hanyoyi daban-daban ta hanyar wani mai suna sa'idin abi maryama akhbarana nafi bin yazida yace nafi dan yazida ba mu hadisi qala haddathani habib abi sulaimana ya hadan abi sulaiman ya ba mu hadisi an zaid bin ubay al-attab daga zaid bin ubay al-attab wa ibn al-maqburi daga ibn al-maqburi sa'id kenan an abi hurairata daga abu huraira kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai faɗi wancan hadisin man adraka ruku'a adraka raka'ata kenan kala al-baihaqi ma baihaqi ke cewa tafarrada bi yahya ibn abi sulaiman al-madani yahya dan abi sulaiman al-badani shi ya takaita da roto wannan hadisi din wa qarru wa qarru bi isnadin akhar to kuma aroto wannan hadisi don isnadi daban ba nashi ba abu afa min dalika wanda ya fi wannan rauni an abi hurera daga abu hurera wa ammal hakim shi ko hakim sai ce faƙala sai ce sahihul isnadi hadisin yana da ingantaccen isnadi wa ya habi na bi sulaimana min thaqatil misriyina shi wannan yahayan na gaba da gabata yana ga cin malaman misra amintattu wa qala fil makanin akhar a wani wajen kuma sai ke cewa wa huwa shaykhun min ahli madina sakana misra yana ga cin malaman garin madina amma ya zo na ƙasar misra walam yudkar bi jarhin amma ba a sa wani malami ya ambace shi da ajjar wucewa mutum banza ne ko kaza kaza ba qultu malam nasiruddin albani ce sai na ce wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ne zo aiki a cikin al-musaddarak da haki fadocin magana sai ya shiru ma'ana ya goyi bayan shi akan wannan matsalar was-sawabu amma albani sai ce abin da yake daidai ma ashara ilaihi bai haƙi shine abin da bai haƙi ishara akan sa annahu da'ifun cewa wannan riwaya ta ibnu abi maryam dinnan da'ifiya ce li'anna yahya hadha domin shi wannan yahya din lam yuwathiquhu ghayr ibn hibban wal hakim da ibn hibban da hakim basu amin ba umba da su umba da ibn hibban da hakim ba waɗanda suka wathaka shi bal qala al bukhari bukhari mai ce munkarul hadis wato hadisin shi munkari ne wa qala abu hatim abu hatim yake cewa mutaribul hadis hadisin shi muttaribi ne laysa bil qawa mutum mai karfi ba yuktabu hadithu sai dai ana irbuta hadisin shi a wajen itibar ana amfani da shi wannan donu istilahat ne da malaman hadisi ina fatan fahimta qultu sai ni mal albani sai mal albani ke cewa lakin lahu dariqun ukhra sai dai hadisin fa yana da wata hanya daban an abul aziz ibn rufai ar-rajulin an nabi sallallahu alaihi wasallam abul aziz ibn rufai daga wani mutum shi kuma samar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kale ke cewa idza ji'tum wal imamu raki'an farkau idan ku zo sallah kuka tada ilmi liman yana yana rukuto kuma ku ruku wa in kana sajidan fasjudu idan kuma yana cin sujuda ne ku sujuda wala ta'uddu bis sujudi amma kar ku kidda sujuda a matsayin samun raka'a idan lam yakun ma'ahu ruku idan ba ku samu ruku tare da shi ba to yanzu kaga in wancan an samu wancan mutum mai rauni a cikin sa to wannan hadisin ya samu karfafuwa ta hanya mene ta wannan hadisi din ta wata hanya kenan sai mana ce akhrajahu al-baihaqi shi ma nan da baihaqi fitar da shi wa huwa shahidun qawiyyun mala bani ce wannan shahid ne mai karfi fa inna rijalahu kulluhum thiqat domin mazajen wannan hanya dukkan su amintattu ne وابن عزيز ابن رفيع تابعي جليل روى عن الابادله wannan malami suna Abdulaziz dan Rufai tabi'i ne mutumin kirki mai daraja ya rutu hadisi daga wannan Abdullahi Abdullahi daga cikin sahabbai din nan Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud dan waye gaba ɗaya din nan ya race Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair ya rutu daga wajen Abdullahi dan Umar dan Abbas da dan Abbas da Ibn Zubair wa gairihim da wasun su ma minas sahaba cikin manyan sahabbai wa jama'atin min akabir tabi'ina da wasu manyan malamai cikin tabi'ai wa ka fa in kana shaykhuhu huwa ar-rajul alladhi lam yusammihi idan malamin sa shine mutumin da bai ambata ba in kula a cikin isnadin ar-rajulin annabi akwai mene mubham kenan ko majhuli ko mubham ibhami ne ko tajhili ne mubham la fi rabin lam yusam ko yawa mubhami ne kenan sai ce to in ya kasance wannan sahabiyan wannan malamin nasa sahabi ne tunda an san yayi waita karatu daga cin sabai ko fasanadu sahihun to isnadi tashi koma ingantacce kenan li'anna sahabatu kulluhum udulun domin sahabu manzala dukkan su amintattu ne fala yadurru adamu tasmiyatihi rashin ambatan shi ba zai cutar ba kama ko ma'lumun kamar da ke sanar magana ce a wajen malamin hadisi dan an boye sunan sahabi wannan indiya tabbata an dangata to bai cutar da wani abu bai cutar da hadisi wa in kan tabi'i idan kuma ya zama tabi'i ne malamin nasa fa huwa mursal to ya zama hadisi ne kenan mursali fala ba asabihi abbabu lafi da shi ka shahid a wajen shahid kenan mursali sahihi ana ya karfan hadisi wanda ke da'ifi da shi ya tashi li'annahu tabi'iyyun majhul domin tabi'i ne wanda ke majhuli wal kadhib tabi'ina qalilun kama huwa ma'ruf kadiya kuma game da tabi'a tana da karanci kamar da wannan shine sanannen magana to mal nasirin albani haka ya ci gaba takariji ne kun san aikin na manyan malamai malam yanzu na san wani an fara bar shi a tasha wata kila cin wannan bayanan in aka nutsa kuma a ƙara barin su a tasha to shi ne malam nasirin albani ya ce to wannan aiki wannan fatawa da muka zaba cewa don da ya samu ruku ya samu sallah tana fada goyon baya daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da shi al'adabin ishara kan cewa waɗanda aka suka halar suka ganin karatun fataha wajibi ne a cikin sallah sun tuwa kamar to akwai sahabbai anan kuma suka zo karara suka nuna abu can ba dole bane ya zama haka dan na taba kan ce karatun fataha wajibi ne a sallah ba dole kuma ta kan cewa wanda bai samu wannan ba ya samu ko bai samu sallah ba sai malam albani ke cewa hadha wa isnad wa injid fa inna aba al-salim wa ke cewa mimma yaqul hadisi yace mimma yaqul hadisa yana ga cin abin da karfafa wannan hadisi namu da muka kawo jariyanu amali jama'atin min as-sahabati alayhi yadda aikin sahabbai ya gudana akan sa awwalan hadisi na farko an bin mas'ud daga abla dan mas'ud faqad qala domin abla dan mas'ud ya cewa man lam yudrikil imama raki'an duk wanda bai samu liman a ruku'u ba lam yudrik tilka raka'a bai samu raka'a din ba me ma'anar magana kenan duk wanda ya samu liman a ruku'u ya samu raka din kenan ko wannan asali na Abu Dan da Musawi ke cewa akhrajahu al-Baihaqi Imam Baihaqi rawaito wannan hadisi din min dariqaini ta hanyoyi guda biyu an Abi al-Ahwas anhu daga Abu al-Ahwas daga Abu Dan Mas'ud qultu Nasuddin al sai ce sai na ce hadha sanadun sahih wannan isnadi ne ingantacce da haka wannan asali ƙarya tabbatar da haka din wa rawbun abi shayba fil musannaf Hawai ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin littafinsa Al-Musannaf mujalladin farko shafi 99 zuwa 200 da zuwa na 201 ko ku takarda ta daya zuwa ta biyu wa Tahawi Imam Tahawi shi ma ya fita a cikin mujalladin farko 200 lamba ta 231 da 32 wa Tabarani Tabarani ya fita shi ma wal Baihaqi an Zaid bin Wahab qala daga Zaid dan Wahab yake cewa kharajtu ma Abdullahi min darihi ila al-masjidi wata rana fito da ni da abla dan masau daga gidansa zuwa masallaci falamma tawassalna masjida da muka raba masallaci tsakiya raka'al imam saliman yi ruku'u fa kabbara abdullahi sai abla dan masau da ya kabbara thumma raka'a shi ma sai ruku'u wa raka'atu ma'ahu ni ma sai ne ruku'u da malamina summa mashaina raki'ina sai muka taka muka muna cikin ruku muka muka tattaka hatta ta haina ila safi har muka isa zuwa ga sahun baya a cikin wannan sallah din hatta rafa qaumu ru'usahum har zama mutane sun dago kansu ma mu kenan qala sai ce falamma qadal imamu salata da liman ya gama sallah qumtu wa ana ara ani lam udrik sai na tashi ni na tsammaci ban samu na raka'a din ba zan ci ko ta raka'a kenan fa akhadha bi yadi abdullahi sai abdullahi sai kama hannuna fa'ajilasa ne zaunar da ni wa ƙala sai ce in naka ƙad adirakta ai ka samu sallah tun da ka samu ruku'u kaga wannan aiki na sahabi abu sai na ƙarfatar mana kibi ne samun ruku'u samun raka'a ne malin ƙultu nasudin albani sai ce wa sanaduhu sahihun isnadin wannan isnadi shi ma ingantacce ne wala hufi ɗabara ni ɗurkun ukura wannan maganin tana na ɗabara wato da hanyoyi daban-daban za kuma ci wani abin ko thaniyan aikin sahabbai na biyu aka wannan matsala din Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar an samu haka daga shi shi ma kale ke cewa idza jita wal imam raka idan ka zo sallah ka tada imamu liman ya ruku fa wada'ata yadayka ala rukbatayka qabla an yarfa ka dora hannayenka akan gwiwonka kai ma kai ruku kafin ya dago faqad adrakta to ka samu wannan sallah din wannan hadisi shi wannan asari shi kuma akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba fitar da wannan asari din shi ma mujallidi na farko shafi 94 min dariq ibn jurayj an nafin anhu wa min hadha alwajh akhrajahu albayhaqi illa annahu qarana ma ibn jurayj malikan wa lafzuhu haka nan imam bayhaqi fitar da wannan shi ma sai dai ya ya ma bayan ya kawo ruwaya ibn jurayj ya kawo kuma ruwaya malik ta wannan asari din lafazin shi abla dan uwar cewa ke yi man adraka al-imama rakian duk wanda ya samu liman yana cirko ma'ana alfazin maliku kenan faraka qabla an yarfa al-imamu ra'sahu sai zama ya ruku kafin liman ya dago kansa faqad adraka tilkar raka ya samu raka din shi ba ina fatan fahimta qultu sai malan nasu yake cewa wa isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi shi ma wannan asali shi ma ingantacce ne thalithan sahabi na ku zaid bin thabit na jin ba sai mun kanto su duka ba ko na'am ina zuwa ina zuwa ku jirke tanga ina so ku fance katin a jirke tabuyu tukuna tukuna dan an su tambayo insha Allah ta'ala amma abin da ke fata ku fanci wannan aiki kamar yadda kun ga wayancan hadisai wayannan suna da goyon bayan asare daga suwa kenan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kaman yana da wahala a ce wannan duka su tare su roto wani abu ba tare da su madogara da ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama masanin kuma ga wayancan hadisai da mala ya kawo na Abu Dauda da Baihaqi da sauran sunan annabi ke shara zuwa ga wannan sannan kuma hadisin Abu Bakarata ai shi ma dalili akan wannan matsala din kun fahimta shine liman ya abubakar ta shigo masallaci sai ta da ayi ruku'u ya tawo a shiga guje ko ba haka ba sai ruku'u duna saffika maje ka sau sai ruku'u da ya ruku'u ya karasa masallacin sau aga masalla annabi ya ce wa ya tawo a guje ce shine me yasa ce to ina so sai annabi ce to Allah kara maka fadayin samun sallah amma kakka sake shekuwa a gudu shine annabi ya fada to duk wanda yin sallah ya zo a tsanake kenan ba hana shi ruku'u kafin isa sau akai ba hana shi gudu akai ina fatan fahimta so irin kuma ya maimaita da wasu sabon ma ba ma'auba karata din ba kamar karatun da muka yi makon da ya gabata to me amfani wannan zuwa da sabon suke har halastawa su yi ruku kafin abin nan in yi zama ba fa'ida wannan suka wannan abin ina fatan kun fahimci wannan abin Allah samu dace sannan in kai ruku din ko da liman ya dago kai ma zaka dago ko da tafiya a tsaye ne sai ka karasa misali ka ruku din kana yi sai dago kuma in ka dago za ka karasa tafiya sai ka je can wajen ka je cikin sauka da insha Allah ta'ala Allah samu dace jama'a kun faci abin da nake son tattauna nan wajen samu ruku samun sallah ne kada wani ya dauko wata magana waccan din wanda marjuha ce kuma ba ma aiki ake da ta a kasar nan ba yazo ne ta wannan abun bayan ba ita ke da karfin dalilai kamar wannan abun ba insha Allah ta'ala Allah samu dace maganar kuma karatun fata wajibi ne sai mutun ya a cikin sallah ko da yana da liman wannan ku je ku dauki asulus wata salatin nabi na ga muku ya ta da ke fili akan wannan matsala da insha Allah ta'ala Allah samu dace na'am to na'am bai samu wannan ba ka fahimta ka ji abin abin da ke cewa idan mutum ya sa yawwa ya sa hannun shi a guyoyin shi ya sa liman to shi kenan ko daga yana sa gunshi ya tankwara din bai samu ya gama tasbihi bai liman da ya samu wannan amma shi yana tafiya limuna dago aka ga sun raba hanya yawwa wa alaikum salam na'am babu laifi wannan masabuki ne ka zo ka bi babu laifi wannan ikhtilafin ya zai wakilci wannan matsalar insha Allah ta'ala na'am na'am mangana ingantacciya in dina kallon liman ka fahimta to dole sai liman zai bi wancan hadisin da ake magana taqaddamu at-tammu bi wala yatammu bikum man ba'dakum shine inda baka gan liman sai zama waɗanda suke bayan ka sai ka koyi da na kusa da kai ba ka ga liman ba kuma ba ka jin sautinsa amma yanzu mu duka ana ji ko ba ka ga liman kana jin sauti to liman shine abin koyin ka wannan abin insha Allah ta'ala Allah samu dace to sai mene to na ganin mun gama da wannan matsalar su kenan ko insha Allah ta'ala me san karin bayan na fahimke ne da yawa gaskiya saboda ban san mu wuce kasa din nan gashi na cikin littafi Raul Galil insha Allah mutum sai je dauka muna da hakkofi guda uku ko hudu ne maka a cikin labararin mu Allah samu dace to akwai matsalar da malai sai ya tattauna mana shi ma cewa al-mas'alatu khamisa ce fi ikhtilafi ahli al-ilmi fi annan man ma adrakahu al-masbub hal huwa awwal salati am akhiruha idan liman ya sa ladan masbuk ya samu sallah za a kalli wannan sallar da ya samu a matsayin farkon sallar shi ko ko karshen sallar sa ina fata kun fahimta amin ishara amma ko daga cewa wasu na ganin cewa abin da ya samu shine mene eh farkon sallar sa yanzu abin da ya kubuce masa ya biya zama shine mene karshen sallarsa na haka in ya tashi kenan zai ci ko sallah mai zai kenan zai itimami karshen zai cika kenan wasu ba suka kalli cewa abin da ya saba tana da ce amma abin nan mutum abin da ya riska ya sallata abin da ya kubuce maka karama sai suna ganin to ai abin da ya kubuce maka din nan shine za karama kenan kenan yanzu ka zo ka da raka'a biyu karatun fata da sura a fili kenan idan ka zo ramawa sallah raka miya za ka kenan kaga a waccan fatawa ta farko fata kawai za ka yi asirance don su ne ƙarshen sallarka a wannan fatawa ta biyu za ka rama menene fataha da sura kuma a mene a bayyana wanda shi ne abin da fi shahara a cikin littafanmu na fiƙihun malikiya da muke karatu akai sai dai an samu daga imam malik nafsihi da kanshi cewa shi ya ce eh haka ne abin da ya kuɓuce maka za ka rama sai ce amma a irin wannan kitsin ba za ka bayyana da karatu ba za ka yi fata da sura ne amma za ka ɓoye ne saboda ba haka ba sai ce an jirkita ne sallah ɗin jama fanci wani abin ko to amma magana kamar kai cewa an samar gabla ɗan umar da shi umar ɗan haɗab ɗin da sauran sabai sun ba da fata cewa abin da ka samu ɗin nan za ka rama a shi ne ƙarshen sallar taka abin da kuɓuce maka kai ka sami ka samar ka a guda biyu to wadda ta kubuce maka ɗannan guda biyun in ka tashi za ka cika sallaka ne domin kai san da kai ka ba san da kai ki in sallah ɗinka kenan to yanzu abin da muke za ka rama wanda kubuce maka shi za ka ƙara sallaka ne ina fata kun kwanci wannan abun to dai sauran taurari kai wannan kuma shine ra'ayi rajihi insha Allah ta'ala Allah samu dace kuma ana jin wannan shine mas'alolin da malam ya so ya karanto mana za mu koma kan matanin hadisi insha Allah ta'ala sai a bude inda lokacin babu kuma sai mu addu'a mu tashi daga nan to malin ce babu mata yaqumun nasu lis-salah babu dai mana bayani yaushe ne mutane za su tashi don yin sallah kun fahimta malin ke cewa haddathani Muhammad bin Hatim wa Ubayd bin Sa'id qala haddathana Yahya bin Sa'id an Hajjaj bin قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه وعبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وقال ابن حاتم اذا اقيم اذا اقيمت او نودي مالتي حدثنا حدثني محمد بن حاتم محمد بن حاتم يبان حديثي وعبيد الله بن سعيد وعبيد الله سعيد قال سوبي معلم سكتي حدثنا يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد يا بام حديثي عن حجاج الصواف لقى حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير يا بام حديثي عن ابي سلمة لقى ابو سلمة وعبد الله بن ابي قتادة لقى بلاد ابو قتادة عن ابي قتادة دكان لقى ابو قتادة قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زن Allah ya da amince Allah tabbata a gare shi yace idza uqimatis salatu idan aka tayar da sallah fala taqumu hatta tarawni kada ku miƙe har sai kun ganni na ta hoto kuna ina fatan fahimta idan aka tayar da sallah limai iqama kuna zazzaune to kaga wannan yana isharar kan makai suna cikin masallaci su jira liman ne kenan da haka idan aka tada sallah kuna zaune to kada ku zo ku tashi ku cirko cirko ku bari sai kun gani in kun ga na fito ga nan na tauto lokacin sai ku miƙe ku yi abin nan wa qala ibnu abu hatim ibnu abi hatim yake cewa shi ibnu hatim yake cewa idza uqimat ana shi lafazin kenan aw nudiya ko kuma idan an kira sallah to kar ku miƙe har sai kun gani kun fahimta to magana da ake shine ko ko kamar bar mu gan kan hadisan babu insha Allah gobe sai mu kafa sharhin su gaba da insha Allah ta'ala malik cewa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana sufyan bin uyayna an ma'mar qala abubakar haddathana bin ulayya an hajjaj bin abi uthmana qala wa hawala sanad qala haddathana ishaq bin ibrahima qala akhbarna isa bin yunusa wa abdul razzaq an ma'mar وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزار إسحاق في روايته حديث معمر والشيبان حتى تروني قد خرجت ما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحديثي قال حدثنا سفيان بن عيينة مال سفيان بن عيينة بام حديثي عن معمر دق معمر قال أبو بكر أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا بن عليا ابن عليا بام حديثي عن حجاج ابن أبي عثمان جاء أبي عثمان قال حول السند malam muslim ya sake komawa ne wata makaranta ya samu wata wani malamin cewa haddathana ishaq ibn ibrahima al-hanzali malam ibn ishaq dan ibrahim al-hanzali ya ba mu hadisi qala akhbarna isa ibn yunus isa dan yunus ya ba mu hadisi wa abdurrazzaq da abdurrazzaq an ma'mar daga ma'mar wa qala ishaq wa qala ishaq ishaq sai yake cewa dai shi malamin nashi kenan kun fahimta kuna fahimta karatun ko yana da malami a nan ina da abubakar ibn abi shaiba ina fatan kwanci wani abin sannan kuma yana da malam isa dan rawiya a nan wajen ya ce akbaranal walid bin muslim walid dan muslim ya ba mu hadisi an shaiba daga shaiban kulluhum dukkan su ɗan malamai da sufiyanu da sufiyan dan uyana daga ma'amar kai ko da ma'amar da shi abin nan shaibanu din da malam hajjaj ibn abi usman dukkansu an yaha ibn abi kathir sun samu daga yaha dan abi kathir an abdullah ibn abi qatada gaba dan abi qatada an abi daga babansa an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga manzon Allah da da mutallas tabbata a gare shi wa zada ishaq ishaq ya kara tashi ruwa fi ruwa ta tashi ruwa hadith ma'mar ya kara akan hadisin ma'mar wa shaibana da hadisin shaiban cewa hatta tarauni kad kharajtu idan aka tada ikama to kar ku tashi tsage tsage a masallaci har sai kun ga na fito ya ƙara da mene hatta tarauni kad kharajtu sai kun ga na fito kenan malin cewa haddathana harun bin ma'rufin qawa harmalat bin yahya qala haddathana ibn wahab قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا تركاش مالك يتحدثنا هارون بن معروف مالك هارون بن معروف يا بام حديثي وحرملة بن يحيى دمال حرملة بن يحيى التجيبي قال سوبي سكتي حدثنا ابن وهب مالك ابن وهب يا بام حديث بلا دم وهب كينا قال أخبرني يونس يتي يونس يوان حديثي عن ابن شهاب لغا ابن شهاب قال كتوا أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أبو سلمة دان عبد الرحمن دان عوف يوان حديثي سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يتي يجي منزا يجي أبو هريرة الله قرى مسجدنا تيوا وقيمة الصلاة أنت da sallah wata rana fa qumna da sai muka miƙe fa'addalna as-sufufa muka daidaita sahu sahum qabla an yakhruja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kafin manzon Allah sallallahu alaihi zuwa gare mu fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya zo hatta idza qama fi musallahu har sai da ya tsaya gem a wajen sallar sa inda yake sallah kar ka dauka wannan dan dakin da ake liman fa inda yake sallah aka ce kawai qabla an yukabbira kafin ya kabbara harama zakara sai ya tuna fansarafa sai ya juya ya tafi ban mu a tsatsaye wa qala kuma yake shi da mu makanakun kuta inda kuke falam nazal qiyaman ba mu gushe ba muna nan a tsaye nan taziruhu muna sauraron manzon Allah hatta kharaja ilayna har sai da ya fito zuwa gare mu wa qad tasala yayi wanka yantufu ra'suhu ma'an jikin shi na zubar yana yarfar da yana dagar da ruwa fa kabbara fa salla bina manzon Allah ya kabbara kuma yi mana sallah daga nan zuwa ƙarshen abin nan to za mu kwana nan insha Allah in Allah kai mu gobe insha Allah sai mu kasa hadisan sai mu biyo su da fa'idodin da ke ci insha Allah ta'ala abin da muka faɗi da Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka sa mu gama lafiya ka cikin iyamu da malaman malaman mu da malaman malaman mu malam albani Allah ka tsayar wa Allah ka sa albarka cikin duk abin da ya bari muke cewa su Allah maqasim lana min khashyatika ma taqulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu waritha minna wa ja'al tharna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusalli alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina la yarhamna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله